dama da ƙasar shekara tare da al-muharram shi ne farkon shekara kuma ce zulhaji shi ne ƙarshen shekara da hankali ne za a biyu sai a ce laraba na ƙarshe na watan zulhaji da fi ce laraba ƙarshen shekara inda a biyu ana da hankali tare da alaman hankali ke tare da hankali jirgi zulhaji a ce ƙarshen wata na shekarar mafi إذا لا ربط جنس يقضي إلى ربط جنس وتحته أقوى المعرض يجب فيما يبدأ وصلنا تفق اليوم إلى ربط الجنة يمكن إلى ربط الجنة في كارثة أكيد لا يفهم إلى ربطنا ولا لا لا أنا أخليه يقول لكم عليه إذا وبدأ أن أنا أتفاجأ أن رانا domin kariya domin kariya domin gabari kamar yadda zai da wasu da yin wara kamar zai da kwalawa wanda ke da waya zai ɗauka zafi shafanin kila ma'ana na ba da zuwa takarda a rubuce da zuwa ke da shi a nan na zai lalle ba da zai ranu to zuwa ke da shi ne zuwa kuma za ta kama daidai ishirin tara ga wata shi ne kan samu bayanai daga bakin manyan waliyai da manyan shehunai su musu samun baki ɗaya ta bakin adam annabawa da manzanni inda muhammadu rasulullah sallallahu alaihi ya ce a laraban ƙarshen shekara ran da ake mata larabana wanda ƙwararci ta fi ayyanin na hakakin a kwanakin na hisai da wannan labarda kenan na ƙarshen shekara ita ne wannan wata a ƙarshe shi ne labarin da su a yanzu sun zama na ashirin da hudu ga watan safar a duk laraban ƙarshen shekara irin wannan na larabgana annabi ya ce ana saukar da sana'o'i dubu ɗari uku da dubu ashirin dubu ɗari uku da dubu ashirin duk bala'o'in da za su faru a wannan shekarar to a wannan da haɓar ake zubo su kamar yadda duk alhairan da za su faru a wannan shekarar ake zubo su a daren nufu sha'abana to idan larabana ta zo shi ne laraba ƙashen wata da safe lokacin walha in kana iko da wannan sannan da za mu faɗa in bai samu dama ba yi tsakanin azara da lada inda samu dama ba yi tsakanin magarba da isha'i inda samu dama ba yi da gani shi ne in ya samu damar da wala in zali ga daren bismillah ya mana shi mutum sai zallan nafila raka a hudu mutum sai zallan nafila raka a hudu ana ji ko raka a hudu da kowane raka daya ta ce a kafa daya in na ɗaukar masara kafa goma sha bakwai kun huwa Allah kafa biyar sannan ki ɗaya nasu ɗaya. Na fi ne na hudu. Ana yi ne don Allah ya tuka da dukkan balawani a gare ka kai daga sallah da iyayenka da matanka da ƴaƴanka da ƴan uwanka da mutanen wannan gidan naku da maƙotanka da ma mutanen wannan anguwa. Da za su hankali ɗan dama su yi, to zai amfani duniya baki ɗaya. shi ne manyan da sukan yi manyan waliyan da ƙarshe ne sukan yi da kuma biyar zuwa waliya suna tafiya tare da kenan mu da muke da a yanzu ko muka san sirrin su mu da ikawa da mu kuma da kuma yin wannan aikin su da zamu wahala ba ne na ji na raka hudu kuma raka daya ta ji daya in za a yi da kautara zuwa ƙarshe ƙafa goma sha bakwai ƙulhu allahu ƙafa biyar ranar ɗaya na fi ɗaya inda ya kammala wanda kammala sai wannan adda in yi haka annabi ke hafiza allahu duka ranihi min jami'in banaya allati tatanazzalu fi zalika al-yawm wa lam tajidu hawlahu baliyatan min tilka al-banaya illa kama bi sanati wanda ya wannan sallar ya kama na biya wannan addu'ar Allah zai kiyaye dukkan bala'o'i wanda ake zubo a wannan ranar daga nan har shekara ta zagayo duk wanda a zubo zo ba za su same gaba da karamcin Allah da ji annai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Sai da wata nafila raka a hudu raka a jika sallama raka a jika sallama. Kata amanta nafila raka a hudu ko da raka fatiha daya inna daga kausara kafa goma sha bakwai. wani wannan kafa biyar fara ki ɗaya nasu ɗaya raka biya sallama raka biya sallama wani gida na fi ɗauka don da kai ba zai haka su ba wanda kuma ya cikar da ya lima a wajen dukkan su samu na kusa kusa in yi zanen zamu yanzu aka cikin zamu insha Allah kuma suka ta kira su shiga a ɗari ba kudin kasar da kuma ta fi wajen naira hamsin ma naira hamsin ma ta isa to biya wannan sallar sai biya حتى أن يجدونك أحيث كل فحال أحيث كل فحال وذلك شيخ الزاني رد الأول أول تسلم وسلم بأكي ياك شريفي أقفل إراكي لمدينة النبي أشوف زاني زاني بيهيشي دا ألوك تنفو أول من قال أقول وانك تهيز البحري ومن جدنا كاوا لا هو أنا ملاجي فارما يقول بعلي زي من الجامعية وانا بيجي شيء كان مع صور للكابي لأن يفضل بيت أهلك وهل يمكن أعذابه وأوراده يقول يجب الجامعية للأمر يقول بعلي لأنها ظهور الحيل إذا جبيع ذا قفع بها وكان كملا سيبيع وانا أداء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا شديد القوي ويا شديد المحال يا عزيز ظل لك بإذتك جميع حركك أكفني من جميع حركك يا محسن يا مجمل يا متفضل يا منئم يا مكرم يا من لا إله إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بسر الحسن والحسين وجدهما وأبوهما وأمهما أكفني شر هذا اليوم وما ينزل فيه يا كافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إني أعوذ بك من شر هذا الشهر ومن كل شدة وبلاء وبلية التي قدرت فيه يا دهري يا ديهور يا نيهار يا كالا يا كينون يا كينان يا أبدي يا أبدي يا دهري يا مؤيد يا ذا العرش المجيد أنت تفعل ما تريد اللهم أحرق نفسي وأهلي ومالي وأولادي ودنياي التي ابتليتني بصحبتها بحرمة الأبرار وبحرمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا فتار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ولا جاءت بها سبعوك وقفا بوكي بس موت النافلة ina da zuwa yin kura wannan ibadan domin lafari da can ma ya kamata ya da dan kariya balle yanzu an gane? in ji da kama gida da dafa yi kariya da ƙarfi a kanka daga ce maka mai yakuwa kama na tana da yawa a gidanku eh tana da yara tana da mata tana da rigar tsanni da dangi wasu aure a nesa wasu na sanin gaisu na kasuwanci ya ka zo na mai same su da shari ba ya ka zo ba to ya kamata mu jami kanmu da kanmu wannan shi ne sunan farko sani na biyu kuma duk a wannan rana ake yi in misali wannan kayi da hanci ne lokacin walha sai da biyu misali sai da yadda tsakanin a kan hafar ko ba mu wanda kayan ɗan baki da sai na biyu shi ne da biyan fatiha kafa ɗaya ayatu kursi kafa ɗaya sai da biya innan lazi farata alaikar qur'ana na rajuka ila ma'adin kafa bakwai innan lazi farata alaikar qur'ana na rajuka ila ma'adin kafa bakwai sai da biya na ƙarshe abun zuwa ƙarshe kafa uku ruwan na zuwa ƙarshe kafa uku falaka ɗaya na ta ɗaya suka ce fallahu hayar hibza wa hamar rahimi shi kuma kafa 21 fallahu hayar hibza wa hamar rahimi الله يسمع ورحيم جنب ده كما كده في اسمنا العظام كشناب يعنش في كلام شكال جمعهم مخلل كلام بدرهم وقفا أربعين دقيقة لأن في الجوهرة قفا قوم شاجه بعد الفاكي قفا بقول لمن قال أنا بكاء مذكر جاري بذكر مدرنا ما كده da yi da da iyayena da zayyuna da ɗanina da matana da ƴaƴana da yayyena da jama'an da makwata da duka musulmai ba kiɗa na kare da gajiyar manyan da hada suke sun da ka annabi haiwa kafai haka da ya hazo manyan manyan ƙudaban ba suna yi ne da Allah ya kare su da kuma ba al'umma ba kiɗa sai da ɗauku sai da suka biya bismillahir rahmanir rahim da biya fatiha kafa goma sha biyu bismillah kafa ɗari كما بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سنة تبدأ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم شبك فاكري تبدأ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم شبك فاكري إن أنزلناه ذات الشيء يتقفى عشرين دفقه سنة تبدأ ثلاثة اللهم صل اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى لسان يسلم أفاقه شوف الجانية كيف تعمل أما فعل ذلك أصدقه الله هو وأمه وأبوه وجميع أهباته وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن شاء الله تعالى وهذا السر هو سر الأحكام والأدوار والأفراد وأهل الدائرة sannan duk wanda ya wani da wani zai shi duka gari shi da tsaɗin nan shi da baban shi ɗan wanda duka musulmai ma da mummunai maza da mata wannan sirri kashi na guje na kashi na hudu shi na sirri na zai har yanzu wanda duk wanda su kurke shekaru na ko ƙasa da ni sun san shi shi ne ayoyin nan guda bakwai salamun salamun wanda ta amma muna yara malaman mu zan ce a makarantar allo mu kawo allo da mutuwa rubuta mana ma'ana za a rubuta abin rahmar mutum da shi gida a ƙarin wata a shasha wanda ke rubuta a sa a farin albasa ɗin da wanda ke rubuta a farin albasa duk wanda su kawo ina inda yan nan kusa da gudun ya wasu abubuwan ma yana da nan masu tsaniya da suke da ganin masu kara da wani jirgin ma wasu ne ba su gata nan shi da ana rubuta sunanin salamun ƙaunar ne rabin rahim salamun ɗaya kenan salamun na biyu salamun alamun alamin إنا كذلك نجزي المهتدين سلام عليكم سلام على إبراهيم إنا كذلك نجزي المهتدين نفقون سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المهتدين نبيار سلام على آل ياسين إنا كذلك نجزي المهتدين نجدا سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين نبقى إذا سلام هي حتى مطلع الفجر shine kafa shine da bakwai kenan ya ke rubuta a kafa bakwai sai a wanke a kafa ya albasa ya kamata musamman mu dinnan dai wanda yanzu mun ji akalla dai dan na rafi da ya rubuta masa da gidan ku a dan ba kowa da kowa ya sha mu ma sai magana mu juna da mun yi wasiya mu ji da kafanni da zuwa mu da kowa ne nan ya gidan kai da kake gidan yanzu sai na kai wani wani yanzu eh أما الكوفة إلى أشجاع ونجد الجماعة نشيجي هو يسا هو يقول أبو ذبا ربوتو وأبو ذبا علينا أقول لأبن الله خيرا سنتانا نشيما كما الأمة وانا فكيت مقام خير خير ليه حتى مقيمة أنا كي أبو سنيوا أنا كي أبو كوها يوم أشعي الله كتير كوي ذا شكرا ainihin kana da gida ya fito da tsakanin da titi ko wani cikin namun na hauka ake yi da guje-guje ko ka ta bayar da nan wata namun ala biya ya yi to abu na wannan a ta azan namun za ka sha Allah ya nace da duk shekara ita ma ita ma kariya shekara ne ba ta da duk wanda ya sha kariya da shekara Allah ya nace da shekara har shekara da za ta yi kuma ba ta zama wahala ga yi nan wanda da shi duk yana kuma dole ne ne samu zaure a nan wasu jami ko kafin mu ko zama ilar ko abu duk gasa nan dai naira hamsin dai abu sai dai wanda ke so kawai da ke kawai biliyan kulle ya ya a kan farashi wata kuma ne za ta yi yana duk biliyan abu ba ne ma kai ba in ka aida ne da wannan shi ne na ƙarshe ne na hudu da tafi ne na biyar shi da wani shekara jani ke da kanshi da rasa hannu a duk shekara shi da kanshi yake ne ko ɗaya a shekara suna mutu da kafari da dukkan jama'a shi da duniya ba su da shi ne ke zuwa ya ce kowane halifa ya zama to ya yi ta a ranar larabana kowane halifa mana halifa bukatar yake jariya in ne ka zama da mace a wani ranar za ku wata ciwo jijjani da ranar da Allah Allah ya naka ba ma halittu wa gida wannan falawai Allah ya tsawon ya zo ya kiyaye kai kiyaye zo ko kiyaye faran wani bayan gida shi ne tsakanin magarba da sha'aji tsakanin magarba an ce an kasar magarba ba rana ko ran wani ba ta fi a jin zuwa da sha'aji ko ka ɗaya ne ko kuma a raba ma mulzai ga yana za a ranta bismillah da rahman rahim kafa ɗari ɗaya sai ya haliku shi ma kafa ɗari sai su gohun uddosin rabbul mala'ikatu wa ruhu shi ma so ɗari sai la haula wala quwwata illa billahi al-azim shi ma kafa ɗari shike nan kafa ɗari shike nan bismillah kafa ɗari ya haliku ɗari subuhun qudusun rabbul shuru to ɗari la haula wala quwwata illa billahi kafa ɗari da sai ce a wannan daren za mu a wannan ran haƙi wallah a kasar ce tsakanin magana da isha'i sai a dan jin da isha'i ko na kama wazifa sai a biya wannan zuwa ko mutum ɗaya ya yi in yana sauran baki ko kuma bai sauran baki in sauran zai wannan ya bismin da kafa ɗari wannan ya halittu kafa ɗari wannan su koko dutsen sannan su rufu kafa ɗari sannan lahawar wani shi ne lahawar da kafa ɗari kafa ɗari a da duka zai sha Allah ta'ala miki goma gama da shi ba ma zai ba ya halittu ya halittu kafa ɗari ya halittu ayyuki biyu ma ya ba ya sa huluri da annabi ya annabi la kafa dari ya halu kafa dari dubo ko dubo ko zuru kafa dari inna dina ko zuru kafa dari shi ne shi jani ke da kai da zanu kana nan mun da shayi dan kaya ne musamman wanda yana yin su dan kaya da umma duka ma duka duniya ba da duka wani suka fi mutum mai kafarai wannan kuma da yan wa'aiki kenan su kadai na sanar da kuma namu da bayan ba shi shi ali kamar ne shi yake da bayan ba shi shi mahmud turafi a mahmud zurfi shi da samun yanzu shi da ɗaya ba da ga wata ɗaya ba da bayan goma sha bakwai da bayan ba shi ali kamar ne yake da bayan ba shi shi mahmud zurafin nasar bayan ba shi shi mahmud nafarani bayan ba shi shi mahmud boki to haka za su tafiya da kuma kowane mukadami a gari ana so su da ɗaya kowane mukadami inda ya sani yana da shi wannan halin da an sani kenan ana da shi kenan an kama to in dai da ta yi gari ya shiga wani zamani ɓarawar shi yawa balle ko wannan zamani kenan ne ko muna ko dole ne ga muna dole da ke yara ya zama su ga muna ko mai ba a duniya dole sai da suna maran abubuwa a ta kasashen duniya a ƙasa kaza a ƙasa kaza da ta mara gani yaki a iraki har rubutu yaki a kewaye rediyo ana so nuna bara iraki ko? nuna gane jayen mara karin Allah duk wanda ke wani takardar shi kenan yau kwarai aikatawa wani ma duk da shi ya mallaka naira hamsin dai aka gane kansa yan uwanka kafin taɓa wani matsala ba da kake yawa na naira ku a sati guda eh sannan amma ni a nasarar ni idan Allah kai ranar laraba din da harkar da wasu zonar ko da wasu ishirin da ko da lafin duk da wani lokaci kuma da kawai ya zo domin a ware wasu iwanar sunan a ware wasu iwanar sunan awara wuce wannan kawai wajen mu kama ala shi ɗaya ko wani Allah Allah ya kafa mana ana kiyaye mu duka shirin da su ɗaya ina zai kala jiya ne kala ɗaya kuma da mawar bugu ne sai mu zama nan da ake yi da salamu sana wadai nan yanzu mutum da nafi nan sai ne fakin da ya kama dama wannan ji wannan wannan ji wannan wannan ji wannan wakilci kanmu to mu bi sai wata abin ma duk Allah kan da shi da insha Allah Allah Allah Allah ba ni zuwa insha Allah yana da wani fili da yara ka mata gidan shi ma da kofar doka da jara mai sai juma'a da zuwa ta arba ta da kuma wannan jin da zuwa juma'a da zuwa da fara da Allah ya